zama duk lokacin da za a ambaci Allah to zuciyarsa ta karaya ta yi tafshi ya samu kaskantar da kai ga malicinsa wama nazara min alhaq da abin da ya sauka na gaskiya wannan littafi da ke hannun alkur'ani mai girma kira duk lokacin da aka karanta alkur'ani ya dace da dukkan mumini a sami wannan mumini zuciyarsa ta karaya ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl kada zamanto kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su musulmi su ne yahudawa da nasarawa su yahudawa da nasarawa an ba su littafi a taura da injila amma zukatansu ba su taba kariya ba da littafi na Allah bal ma Allah ta'ala ta yi fakasat fadala alaihimul amadu fakasat qulubuhum sai zamani yayi tsawo tsakaninsu da annabawan ma'ana bayan tafiyar annabawa lokaci yana tafiya sai ga mai sai ga yahuda da nasara zukata sun geka shi babu imani kina wannan kaga ya saba wa al'ummar musulmi domin alhamdulillah musulmi yau rabonmu da manzo Allah sallallahu alaihi sallama shekara dubu daya da dari hudu hadda talatin da wani abu har da talatin da wani abu da rasuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma har a yau zikatan mu'minai za ka same su da imani diya da cikin mu'minai kuma suna karaya lokacin da aka ambaci Allah babu shakka wannan yana nuna khairiyya ta wannan al'umma Allah ta'ala ce kuntum khairar ummatin ukhrijat lin-nas Allah ta'ala ya yabi wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne mafificin dukkan al'ummar da aka yi a cikin mutane musamman kuna umarni kyakkyawa kuna hana mummuna kaga har a yau musulmi alhamdulillah idan ana karanta alqur'ani idan ana karanta alqur'ani zaka samu al'ummar musulmi zuciyar sa karaya duk lokacin da aka ambaci Allah aka karanta alkur'ani za ga musulmi duka da suna karaya to kaga babu shakka wanda ya nuna cewa al'ummar ta manzo sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi ta goce dukkan al'ummar da suka wuce a baya su wadanta abinda Allah ce faɗa la alaihimul amadu zamani yayi tsawo tsakanin tafiyar annabawa da su mai abin ba kasat qulubu sai zukatan suka je kashe babu imani wa kasiru minhum fasiqun yawa da cikin suka zama wato masu kai wannan ya nuna yahudawa da nasarawa ba mutanen kirki ba kuma babu shakka a yau ba sai an ce maka ba yahude ba ko ba nasari ba mutanen kirki ba abin da ke gudana a ƙasa yaro ƙarami na san ba mutanen kirki ba ban ma su da kanta su ba mutanen kirki ba sai da su ki faɗi domin dukkan mutunan da har ya san menene mai kyau ne mara kyau ai ya san abu na ganin kuma ya san na banza amma ka ba ga irin ta'asar da waɗannan makiya Allah suke da ɓannan da suke da ke kashe zuciyar da suke tare da su suna kashe bayan Allah to wanda ya nuna ba mutane kirki ba bayan wannan Allah ta'ala ke cewa ilamu an Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ku sani da cewar Allah ne yake raya ƙasa bayan ta mutu yanzu duniya gaba ɗaya ta mutu ƙasa ta mutu daga nan ka kama hanya kawo mota har yi mai zaka gona kai a bushe kar ma ma ya bushe sai an tattake shi an cinye amma me za a yi dan lokaci kaɗan da Allah ya sanya sabko ruwa sai tsire ya hutu daga nan har ya bai in ka tashi za ga tsanwa ne a idanka har ya kai tsanwa da yana cinye dan adam da ko ina ya rayu ko ina abin da aka shuka da ciyawa duk sun mutu to kaga yanzu ƙasa a mace take kowa ya sani amma da an yi ruwa Allah zai raya ta tunda Allah ne yake ruwan kuma shi ke hutarwa tsiran daga ƙasa ya raya ƙasar to wanda ya haka babu shakka zai raya matattu kuma abu ne mai saukin sa yin haka ne قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah ta lalle mun bayyana muku ayoyi kowace irin ayoyi Allah ya bayyana wa bayansa ayoyi kauniyar shari'a kowane an gani la'allakum taqilu ko ku hankalta
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal musaddiqina wal musaddiqati lalle masu yin sadaka maza da masu sadaka mata wa aqradu Allah qardan hasanan waɗanda suka ba Allah ramce ramce kyakkyawa irin yadda muka yi bayani a jiya ka bada don Allah to wayannan bayan Allah na garin nan yu za a lahum za a ninninka musu sakamakon ayakuna da suka gabatar a nan duniya na alkhairi tun daga imaninsu da Allah da sallolinsu har sadaka da suka yi banda wannan walahum ajrun karim na gare su da ada mai girma shi ne aljanna hanyoyin da allah ta'ala yake ba bayansa aljanna masu imani suna da yawa amma dai babbar hanya shi ne imani da allah domin duk abin da za in babu imani da allah babu lada ko kwara daya ko ba za a je aljanna ba shi yasa ashe idan mutum ya fahimci wannan to zai san da cewar banda sai yakin al'amari gaba ɗaya tauhidi kaɗai ta allah kar mu haɗa allah da kowa kar mu yi shirka duk wani haƙƙi na Allah kalmar ɗauka wa mai ƙawanin barwa Allah haƙƙinsa aikin da muka san na Allah ne kan mu dangana kowa kar mu wuce daga shari'a ta Allah domin wuce daga shari'a ta Allah yakan kai mutum kai tsaye zuwa ga shirka to wannan kaga babban sakamakon su Allah ce shine lada mai girma aljanna kuma dukkan musulmi dukkan mumini abin da ke bukata kenan shine samun rabuwa gobe kiyama samu gidan aljanna wallazina amanu billahi wa rusuli Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun Allah ce waɗannan su ne siddiƙai idan aka ce siddiƙi mutumin da ya kai ƙarshe wajen gaskiya wani in ya kalli abin da aka faɗan kuma ya ga matsayin da aka bada sai kamar abin da aka bari kamar karamin abu ne ba karamin abu ne ba abu ne aka sa abu biyu ne kada aka sa wanda suka yi a imani da Allah da manzanninsa sai ka ce a kare idan mutum ya imani da Allah da manzanni shi ke ya zama haka fara ya zama haka to sai dai me in aka ce imani da Allah dukkan wani abin da ke karkashin imani da Allah yana cikin wani karka da Allah yanzu da mun kare magana a kansa kana samu shirka aikin imani da Allah kai wa Allah biyayya i kai bari ka bari baka ce Allah imani da Allah ko ba ruwanka da dokokinsa kana wa dokokinsa karan tsaye ba ruwanka abin da ya shar'anta ba ruwanka sai dai wani ya shar'anta maka kaga wannan imanin ka ya zama wani irin imani tana yiwa ma ya kai matsayin da babu imanin ko da haka da baka ce ka imani da manzanni na Allah baka musu biyayya baka musu da'a kana huta daga abin da suka zo da shi amma in har mutum ya cika wannan abubuwa to zai kai wannan babbar martaba ta siddiƙai wanda wannan martaba ba ƙaramar martaba ba ce a wani guri sai da Allah ya gabatar da ita akan martaba ta shahidai inda yake cewa man yuɗe zawar rasula wa ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyina yace wa siddiqina daga annabawa su sannan aka ce wa shuhada'i was salihin ashe imani da Allah ba karamin matsayi bane kada ya ta Allah kada a samu shirka aikin kuma babu shakka da muhimmancin gini da darajar gini da tsadar gini da kimar gini fandasiyon duk ginin da baya da fandasiyon ko mun kyan shi an zo an yi gini an yi beni hawa goma an sa mashi gilas an sa ac komai an sa manyan shi hudu amma sai aka ce amma wajen fandasiyon birgi da ya ka binne a ƙasa kaga gini shi ke da kimar tasiri babu gini duk wanda ya ji wannan a take zai fita daga wannan gini babu gini shi yasa idan aka ce tauhidi ya samu matsala to aiki ya samu matsala komai ya lalace duka al'amari ya rubuce kai ba mutum ka rubuce to amma da imanin da Allah da manzanninsa za ka yi wannan matsayi babba wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum Allah ce shahidai wanda suka mutu a yaƙi saboda Allah ko kuma wanda suka mutu a wani hali wanda ake samun martaba da shahidai Allah ta'ala sai zuwa inda bayan Allah na gare su ladansu da haskensu amma in ce shahidai wa ba kare irin mutanen da a yau suke ɗaukar makami ba su haɗa al'ummar musulmi su je yaƙi na musulunci suke a ƙasashen muna an samu wurare da ya an samu mutum zai zo zai kashe mutane suna sallah wurare da Allahu akbar kaga wannan bai masa mai Allahu akbar zaka yi wa Allah balla kuma kana kana ce Allahu akbar zaka zura jinin bayin Allah na gari wanda Allah ya ba jinin su kima da daraja saboda haka wanda ake magana shi na gaskiya wanda suka je yaƙi yaƙi na fi sabilillahi karkashin karantarwa ta alqur'ani da sunnatul manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan sune Allah ce suna da ladan su a gobe kiyama da haskensu domin shahidai ranar ta gobe kiyama za su tashi jinin nan nasu na jikinsu zai hutu a jikinsu ana kallon jinin amma launin ne na jini amma yana kamshin almiski rana ta gobe kiyama wa'annan mutane wannan jini ne sai fasi komi su a gobe kiyama lahiya da martaba kuma aljanna kololo to kaga idan ana magana wannan ana magana shahidai na gaskiya ba shahidai na neman kuɗi ba ko na aikin wasu ko da haskensu wallazi na kafaru wa kan zama bi ayatina Allah ce waɗanda suke kafirai ba su ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim waɗanda su ne ‘yan wuta ƙaryata ayoyin Allah kai zai zai kai mutum wuta balma aya ɗaya ta alƙur'ani ka ƙaryata shi kenan zai kai mutum gidan wuta kuma ba wai baka ce a ni ayar ce bai yarda ba a abinda ayar ta dauka in ka ce baka yarda shi ba na ma'anar hukunci ma'anar tafsirin nan sai ka ce baka yarda ba babu wannan to zai kai kai tsaye zuwa kafirci Allah kare
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ilamu annamal hayatu duniya la'ibin wala wani aya tana magana ga mutumin da ba yake kallon duniya da kima da mutumin da ya sa duniya a zuciyarsa tunaninsa kaɗai a kowane lokaci duniya to dan ya ga duniya nan Allah ya kawo misalin ta gaba daya yace ku sani lalle rayuwa ta duniya ga ibn walahu wasa ne mai shigarta jiki da mai shigarta da zuciya shi ne da wasu ake cewa karamin wasa da babban wasa domin alla'in karamin wasa irin da babban wasa irin sun motsa jiki na wanda da ake na banza irin su wani balo wani zai ɗauke mutum da zuwa ga aiki na alkhairi irin su wani kokowa wasu abubuwa da ga sanar daban na wasanni da ake na jiki idan aka ce lahu kuma wasan da ke shagaltar da zuciya kai ba ka gaji balan ba amma kuma ka zauna kana kan ka ga ya shagaltar da zuciyar ka a lokaci ɗaya an samu la'ibin an samu lahu wasanni masu shagaltar da jiki da zuciya gaba ɗaya to haka kamar duniya kamar wani abu ne na wasa shi wasa ya ake wara shi da hayaniya ko a ƙare shi da me da hayaniya kada an ƙare da an wara wannan da ihun za wara a waje shi kenan an ƙare to rayuwar duniya da idan mutum bai kula da kyau ba kamar haka ce kare baka an kara ba sai dai ka gaba ka ciki an ƙare da kai yadda in aka wara wasan baka an kar ba a ƙare to haka nan duniya za ta ƙare Allah ce wazinatun da kuma abubuwa na kawa da kowa ake so na rayuwar duniya abubuwa na kawa daban-daban wata fakurun bai na da alfahari tsakaninku ko da mulki ko da matsayi ko da abin duniya ba haka ake ba duniya sai ga mutum da ya samu abin duniya wani alfahari na jiji da kai wani ma sallama ma ya karba sai ta dagara wani ma sai wa zaɓi cewar irin wanda ya kamata mu sallama wasu su an sai irin yana mai damu shi yanzu ya tsere mu mai kokari yanzu ya daga maka hannu sai dai duniya yadda ka san hawa bayan jaki ne yanzu zai kori ya watso ka yanzu a ganga kololi a saman duniya ka samu ne kuma yanzu ke hoka ya duka sai kaka kuma a cikin mutane ana bani labari yanzu ba ga mutum yake mulki ba wanda ganin zai wahala amma ana nan ana nan duniya ta watso shi idan ta watsa ne gashi ya zauna a cikin kuna hira gashi duk wani abu da zai shi za ku yi tare da ka ga abincin ne masu ya ɗauko mashi kuku ko zan kuku ko mai yin abinci ko mi ya an mashi amma yanzu an waye gari shi za a ɗauko da zo gani ana shi ƙarshen da wani zai rasa kula ana shi duniya ke a tashi hoshi sau da kaka rayuwar duniya take wata kasurun fil amwali da kuma alfahari da yawan dukiya kowa so yake a ce ya yi kowa kudi a garin da na yi kowa ciniki na yi kowa kudi na yi kowa kamfanuka na yi kowa kaza Allah ce wata katurun bil amwali wal auladi da kuma alfahari da yaya da yawa na yi kowa yaya duk da cewar yanzu kuma nasara ya sa mutane wata aƙida da cewar ‘ya'yan ba kuma amalikinsu da kan mutane sun gabata kowa sai ya'ya biya yake amma yanzu na tsara sai kowa kada wuce ɗaya biyu kamar sai da gaisin a ajabar kufar Allah shi to wannan duk wani abin da za a alfahar da duniyar da wasan na duniya gaba ɗaya da ita kanta duniyar ya ce kamar misalin ruwan sama ne da aka yi shi manomi ya zo ya shifka amfani ya hutu wannan amfanin a ajabar kufar ya kai yana burge manoma su ne alkufar ana duwan da shuka ya zo can gonarsa ta hudda kai ta yi tsawon tsar ko ina halbaki baki suke sama da kyau abin da zai burge shi yasa manomi zai ga gaba da kyau ba aiki ma sai a je gona a kwanta ana kallo ana murna shi ma mai garka ba aiki ma a garkar sai a je a rika zagaya cikin ta ana gani ana jin daɗi to ana nan ta yi kyan wannan Allah sai sun bai hiju sai bushe ai bushe ta sai ko sai ga gonar ka ta fara bushe fatarahu musfarran sai gan shi yayi masa da kuma wata kare sun mai da alimu wata abu sai Allah sun ya shi kalma biyar za a taki yanzu wannan tsawon shi ne in kuka wuta bayan gari za ku tarna yanzu manomi yanzu ya wuta bayan gari gonar shi ta birge shi ba ta birge shi ba babu abin da yake birge to haka duniya take sai tana birge ka sai a dawo gaba ɗaya ta wasa birge ka yau ai tsuwa za ka yi da ka tsuwa duniyar gaba ɗaya take wuta da kanka yau kai ba abin da za ka yi komi kai matsala ne in ka ci abincin matsala ne in baka ci ba ma matsala ne in ka kwanta matsala ne in ka zauna ma matsala ne in aka ce imar shi ka motsa jiki shi ma bar shi ma matsala ce in ka zauna ma matsala ce kenan kai yanzu a kanka da kanka za ka ga tunanin gwandawa mu zai bar duniya shi kina shi haka a yau duniya take saboda haka sai a ƙarshe ya komo ya zama kalmari إنما متاع الحياة الدنيا أولئك كمثل جيس إنما متاع الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام التي مثال الدنيا كنا كما ruwan da aka sauko daga sama yanzu ya haɗu da ƙasa da tsire sai hutu sai gani abu ya yi kyau ya yi kyau sai gashi yana birge kowa sai masu gwanin suke kallon wani suna ga cewar ai su kawai shi kenan an kare wannan abu mun same shi a ta amurna lailan au nahar kafin da zuka yanke wannan abin kare sai Allah ya turo umarninsa gona ta kone ko a turo in tsaye ta cinye ta faja an na hasi da na sanya ta da zakar mami ka Allah ta gara bi kamar ba bi ta da kyan wannan ajiya to haka rayuwar duniya take za a ga matashi jikinsa ko ina lafiya kalau da karfinsa da lafiyarsa ya ci duk abin da yake su ba da matsala ta komi amma ba shi ko ina ba sai ga ya tankure ya lankwasa mai kiyama ba zai iya baki sai ga komi kai matsala ne yanzu duk abin da za ka yi ka ba a san in ka dau abu mai ɗan nauyi ɗan kaɗan ma ta hiya ma an kai mai yawa sai ka ji babu lahiya hantu haka rayuwar duniya take kenan ko kana son ta za ta wuta da kanka a ƙarshe domin za a ga cewar ba abin da yake birge ka yanzu a duniya to Allah shi ne yake faɗi a wannan sura inna fi zalika sai Allah ta'ala ke cewa wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan Allah ce a rana ta gobe kiyama lahira akwai azaba mai tsanani ga dukkan kafirai da munafikai da fasikai wa maghfiratun min Allah wa ridwan da gafara daga wajen Allah ga muminai bayan Allah na gari masu aiki na gari da kuma samun yarda kenan a lahira za a tashi wasu su samu gafara da yarda a wurin Allah wasu kuma su haɗu da azaba da hushi na Allah me bambanta su wannan aiki da aka yi na nan gidan duniya shi ne ke bambanta mutane idan aka tashi da sai kowa zai tashi ya hutu a watsu cikin gari ba ba yi bin nafsahu ba mutu kuwa an wuri kuwa wani idan ya hutar da sai ya tarwata kan shi sai ya yi abin da zai wajen mutane ya zama a cikin gidan wuta wani kun zai abin da zai yanto kansa ya yi abin alkhairi wanda Allah zai yarda to haka rayuwar duniya take kenan dai mutum kar ya manta idan kana rayu a nan duniya ka dage ka yi aiki na gari in ka yi aiki na gari to za ka huta a gobe kiyama amma duk yadda ka sake da miyagun ayakuna to gobe kiyama kan banda da dama ba abin da zaka wahala ce ba ka iya wannan wahala ba Allah kare mu wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ce ba komai bane rayuwar duniya ko da ka sa ta a cikin zuciya ka kai ta kuriya ka dan hudo ta ba komai bane Allah ce face jin daɗi ne wanda a cikin shi akwai rubi jin daɗi ne wanda a cikin shi akwai haɗari kamar misali mutum ne da yana da tsohon babur sai ya kusan ƙorewa matsewa da ƙyalake ta iya kai mutane suna ɗan matsa a hankali suna za su yi gudu da amma kai in sai ka kusan ƙure shi da ƙyalake ta iya yanzu sai ka sai sabon moto gadagau da ka zo ka matsa ka ji ƙaran nan ka ji daɗin nan sai ka yi kana karkace kunne kana sauraron ƙaran sai ka matsa yi tun ƙarfi to jin daɗi ne amma akwai mai cikin shi akwai hadari na'am kare sai ka ji an jikin zubu shi kenan sai ka ji ana ta ku ɗaga shi da ƙasa ku ɗaga shi da ƙasa kaga jin daɗi yanzu ya juya ya koma mai ya zama na rudu in ma ba a yi hankali ba sai dai ka ji ana sa birgi ana danne ka mai dan sauƙi ne za ka ji ana sha ku ɗago shi a hankali ku yi hankali wannan ma ta kare kaga rayuwar duniya kenan lokacin daɗi ya zama mai ya zama na haɗari na'am duk abin da aka baka jin daɗin duniya Allah ka yi ya kwatanta shi in mulki ne aka baka bi a hankali in gane ku kalka ce a yanzu ai ni nake duk abin da nake so ake yanzu ai waye gari kana leƙowa a cikin kashi kamar tsuntsu ha an sa ka arihe ka kawai kana leƙe daga nan kana kana kokari ka yi magana ma an ƙi maka magana kuma jiya kai kake mulki shi yasa dukkan wani jin daɗi na duniya sai an bi a hankali haka nan ko an baka arziki za ka ci abinci to bi a hankali karka ce a tun da ai arziki ya samu nan wannan burigo na cika ta da shi wannan da nama kaza wanda kaza in baka bi a hankali ba yanzu da ka kai likita kuma ana ka ci gaba da na'am shi yasa jin daɗin duniya akwai rudi a cikin shi akwai kuma haɗari kenan dole mutum ya bi a sani shi ne Allah ce wa mal hayatud duniya ba komai ne rayuwar duniya jin daɗi ne amma wanda a cikin shi akwai rudi akwai haɗari ta bismillah سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah subhanahu wata'ala a wannan aya a wannan aya da ta gabata wani mun kare a yanzu yanzu an zargi duniya da abin da yake cikin ta an nuna ba komai bane shi kuma an zargi da suke son duniya suka sa duniya a ransu ya kai akan duniya sai dai a mutu to yanzu wannan aya ita kuma tunda wancan an nuna hanyar ba ta da kyau wanda ma bi wannan hanya ta ya sake tunani yanzu kuma Allah ta'ala sai nuna mutu ga hanyar da ya kamata dukkan mutum musulmi mai imani mai hankali ya bi na'am yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi tsere wajen neman gafarar ubangijin ku Allah ta'ala da me za a tsere yan uwa da aiki na alkhairi na'am yanzu wani ba wata ramadana ba ne muke ciki ai wannan tsere ne waɗannan ayakuna da ake duk gaba ɗayansu kowane tsere ne akan aikin alkhairi yanzu misali za ka samu wani da ya yi sahur a wannan lokaci ma yana ta neman gafara ta Allah yana ta ambatan Allah sallar asuba ba ta bar shi ba ya yi sallah tare da jama'a ci gaba da yin azkar wani ma in ya ƙara sai ya buɗe alƙur'ani ya karanta in ya tashi ya hutu ya ci gaba da ambatan Allah wani ma za ka samu a wannan lokaci sai ya yi ƙoƙarin wani aiki na alkhairi ko da dukiyarsa ko da wani abu mai kama da haka a zo a yi sallah a ta yi ambaton Allah yana daga ciki halartar wurin da za ce Allah ce annabi ya ce kamar da muke zama a irin wannan wuri wani yana daga cikin wurin da yake wa mutum hanya mafi saukin samun aljanna kamar da maza mai ba labari duk wanda ya bi hanya ta neman ilimi inda ya ce Allah ce annabi ya ce to sakamakon ka Allah zai hore maka ya sauƙaƙe maka hanyar zuwa aljanna haka nan za a ci gaba da ambaton Allah da addu'o'i har ya zuwa ranar tahana haka nan za a yi sallar magariba a yi sallar isha a ci gaba da yin salloli na bilbili na dare to kaga wannan babu shakka sun yi tserewa jama'a a wajen neman gafara ta Allah da wa'annan ayakuna na gari domin wani za ka samu yana wasu daga cikin wa'annan amma wasu baya yi to wanda ya yi wasu bai yi wasu ba an tsere mashi duk da shi ba iya ladan abin da yi amma kam an tsere maka kuma kowa ina ga yana son kyakkyawan sakamako yanzu misali ko a nan duniya biyan da ake aikowa so yake biyan shi don babban biya ko na'am kowa in zai zaɓi babban biya zai zaɓi eh, in zai zaɓi biya zai zaɓi babban biya in ko haka ne to a nan duniya dole ka yi tsere wajen aiki na alkhairi domin ka samu babban biya a gobe kiyama to ku yi tsere zuwa neman gafar ubangiji ku Allah ta'ala da aiki na gari wa jannatin arduha samawati wal ard ku yi tsere inji Allah ta'ala wajen neman aljanna wannan aljannar da ake muku magana abu ne wanda ya wuce tunanin dukkan wani mai tunani aljanna ita ce ni'imar da babu ni'ima irinta ita ce jin daɗin da babu jin daɗi irinta ita ce rayuwa a cikin da babu rayuwa irinta duk wanda Allah ba shi aljanna to wannan kan duk wani abin da Allah zai maka na karrama ka ya maka shi wannan aljanna Allah ce ardu was samawati wal ard fadin ta kamar fadin sammai da kasai gaba daya kawa sammai da kasai falle falle duk gaba daya aljanna tafi kuma wannan aljannan da take da wannan fadi da wannan ni'ima da duk wani abin da ke cikinta ba an yi ta bace ta mutanen duniya gaba daya a Allah ya yi ta ce kaɗai sama uiddar lillazi na amanu billahi wa rasuli an tanade ta ne ga masu imani da Allah da manzanni ko ina dai imani da Allah ke tana shi dai mai hankali a matsayin shi na mai hankali yana lura da abubuwan da ake ambata yanzu misali ko a cikin karas da kuke karatu sai ka gamu shanku yana yawan cisa wani wuri in ya zo guri yana tsaye bayani mai kyau a gurin to ka kula da shi da kyau tana da an zo jaraba za a zo da shi musamman ma a zo revision sai ka ga ya cika bayani akan wannan abu yana kula da shi da kyau wai amma duk da haka kai baka an karba to kai ma anan duniya kana ji Allah ta'ala yana yawan ambata imani da Allah da manzo imani da Allah da manzo amma kai har yanzu baka bincike me ake ni a nan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da in zai huduba kullum zai huduba sai ya zargi bid'a yace wa inna basharul umuri muhdathatuha duk a cikin al'amurra mafi zama sharri abinda aka kirkiro na bid'a aka sa a ciki fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abinda aka kirkiro aka sa shi babu Allah ya ce annabi ya ce bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin dukkan bata wuta to kuma wai har yanzu mutum baka lura da shi a nan sanar duk inda zai zauna cikin mutane ya yi hudu ba su ya hudu wannan abu amma har yanzu kai baka san ma haɗarin da ke karkashin wannan sai a same ka kana yin bid'a kuma kenan wannan yana nuna cewa ashe kai ba kuma fahimta abin da ake yi duk abin da kaga ana yawan ambatansa ai kai ma ka san akwai wani abu to kullum kuna ji dai idan Allah ta'ala zai faɗi kyakkyawan sakamakon da zai bada sai a riga cewa masu imani da Allah da manzanninsu kenan don a nuna maka cewar karka yarda a samu wani abu wanda zai taɓa imaninka da Allah yana daga cikin abin da muka faɗa duk wanda ya imani da Allah to zai karɓi saƙonsa da doka a gurin a gurin Allah kenan za ka yi aiki da alƙur'ani da aiki da sunna shi yasa ɗabi'u masu kyau ka kalli littafin Allah ka yi aiki da shi da sunna ta manzo Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi ta ce alƙur'ani ta ce domin annabi sallallahu duk abin da ke cikin alkur'ani wanda Allah ya ce ayi kawai yayi duk wanda ya ce kala ya bari to duk wanda ya siffanta da haka ai kaga zai samu kyakkyawan imani da Allah da mansa kuma idan baka yi imani da Allah mai dawa zaka yi imani mutane zaka ce ka yi imani da wani Allah ce inna lan yukudu anka min Allah ya sha ba za su amfana maka komai in Allah ya kama kai rike ka kina ashe anan wanda bai iya amfanar da kai ko bai iya cutar da kai ko bai iya kubuto ka in kana cikin matsala to akan menene zaka ce wannan shi zaka wa biyayya ka saba wa Allah ka ce sabo ga abinda annaba suka zo ka bari ka koma kana kallon wani wanda ya saba Allah da kansa dan ka san mutane tunanin mutane ya lalace akwai wani ana ce mai kudan antikuwa ne wani mai gashi irin na shehu da an zai ta kadiba ka ga yadda za ku ga gashin da ke bari a kansa da irin tunani maras kyau akan addini amma kuka ga mutane sun zagaye shi wai suna kallon wai suna karɓar wai abu a wajensa har suna koyi da shi saboda kaga ashe a nan babu shakka za a yi da dama ya za a yi a ce mutumin da ya saba Allah ya ce annabi ya ce ya yi shigar ma da ba ta irin ta musulmi ba amma kai ya zama to wannan abu ne za kalle shi kai koyi da shi ka dau addini a wajen ai kaga karshen ta kai na dama rana ta gobe kiyama to duk wanda yake so rana ta gobe kiyama ya samu kyakkyawan sakamako to yi koyi da annabawan Allah da abin da annabawa suka zo da shi duk wanda ya saba Allah ya ce annabi ya ce sai ya yi nadama domin zuwa za a yi ranar gobe kiyama kana kallo ana ɗaukar biya ana ba mutane ana raba lada ana ba mutane littafi a hannun dama kai ba kai aikin da za a biya ka ba don ba kai ba aikin da Allah ce kai ko ka yi ba dan Allah ba ko kuma ka yi ba yanda Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba duk al'amarin mu ta kan yi koyi da da manzo sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi sa imani da ake cewa da Allah da manzanni wannan shi ne baka cewa ka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sai ka zo da abu guda hudu ta'atuhu fi ma amr duk abin da annabi sallallahu alaihi umarni ya kamshi da wa tasdiquhu fi ma akhbar duk abin da ya ba da labari sai ka gaskata domin daga Allah ne yake kaga anan idan ka ce babu sunna ka kai ka huta ka huta cikin masu imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sunna ne sai ka gaskata duk abin da ya ba da labari kuma wai ce na bu ma na hannu wa zajar duk abin da ya hana ya yi tsawatar dole ka nisanta wa Allah yi wa dalla illa bi mashara kuma kar da a yarda abota Allah sai da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba a karantar wasu to ka nisance shi sannan ne ka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam da yan wayan sun aka bi wannan abu hudu da muka zana mutum ne za su wuta wani bai wa annabi da'a wani kuma gashi abin da zai ba labari amma bai yarda ba sun ce babu sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da aka rubuta karkashin sunna suka ce ba sa aiki da shi suka ce su kare mai alqur'ani yun da su yan qur'ani ne ba ka ga alqur'ani ba qur'ani ba sunna kai bi babu Allah kare mu wallahi yan uwa dole a yi takalanta a kowane gari na al'ummar musulmi akwai irin wannan mutane yanzu ma a garin nan akwai masu irin wannan aƙida suna nan suna karatu mutane suna sauraron su kuma ana kewaye su ana sauraron abin da suke faɗa akwai haɗari kuma ya saba Allah ce annabi ya ce aiki ne ba karami ba dole sai mutum ya yi takaransa matsayin da muke ciki a yau kamar kai ne ka shigo masallacin nan ka tarda kwanan abinci ɗari a yashi kowanne abinci ne a ciki alheri sai aka ce maka kwano hamsin ɗin nan duk gaba ɗayan kaci lafiya ƙalau ne abinci ne kyakkyawa lahiyayyen abinci kwano hamsin kuma duk gaba ɗaya su gubace a cikin duk wanda kaci sai ka mutu idan ka zo ya za ka wajen cin abinci a sai yi takaranta to haka yake a yau duk abin da mutum zai wala sai ya takaranta kal a je a je a huta daga Allah ya ce annabi ya ce a yi nadama a gobe kiyama saboda haka imani da Allah da manzanninsa abu ne mai faɗi bayan da mutane suke tsammani ba kawai ka ce na yi imani da Allah ka shiga sha'aninka na yi imani da mazalar sauran ka shiga sha'aninka a wannan yawon ka taro boka imani da suke karya boka wake sanarwa yana kiran mutane ce suna cin albarkar alkur'ani boka wanda yake raba mutane shi ba da imani ya raba mutane da imaninsu amma har yanzu ta ke albarkar alkur'ani ke ci ya fi ka ambatan suna Allah da manzon shi ko zai a ce mu da Allah da annabi amma kuma shi abin da yake ya sa ba Allah da manzansa ban ma shirka ce yake amma har a yanzu bai gushe ba yana da awa da hakan ne to ai kaga dole ai takara sai Allah ta'ala ce to wannan aljanna mai fadin nan fadin samai da kasai da duk abin da yake cikin ta na ni'imar nan wanda Allah ya tare da ta gauri suka imani da Allah da manzanni yace zalika fadlullahi wannan kyauta ce ta Allah farala ce ta Allah Allah ne yake wa bawa dace ya dora shi kyakkyawar hanya kuma ya sa yi don Allah kuma Allah ya karbi aikinsa kuma Allah ba shi daga Allah kenan shi zai maka dace da imani ya shiryar da kai kuma ya sa maka yi don shi din kuma ya karba maka kuma ya baka aljanna kaga wani mai zamu ce zalika fadlullahi kyauta ce ta Allah da ke bada ta ga wanda ya so a cikin bayansa shi yasa ita kuma wannan kyauta to shi wannan abu da muke magana a kansa imani da Allah da kuma koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ke sawa mutum ya samu kyakkyawar rabo a gobe kiyama amma kyauta ta Allah ba wai ba yadda mutane suke ɗauka a yau kare ana so a ce wani ya samu rabo a duniya sai an gaga duniya ta zagaye ka a ka samu duniya to sai an ga tsammani cewar wannan shi ne kare yarda dai a gurin Allah bari ma abun bakin ciki a yau ko a malamai idan ana so a ce wannan malami ya samu matsayi a gurin Allah ko yarda Allah sai an ga mutane sun kewaye shi an yi shafin ana audience ana shiga ana wuta an ga dukiya ta zagaye shi ko'ina sannan za a ce a wannan ya samu karbuwa a wurin Allah ko ya zama mutum yarda da ko wali ya kai mana cewa wani wali ne har an daɗa shi tana yi ma ƙarya ce kewa mutane na amshe musu fulaɗinsu amma har yanzu shi ne wali a wurin Allah inda za a ga malami ka zo a saman rali ko tsohon mutum sai ya gani ana ce an yi karatu ba albarka haka ake wani sau da haka inda wannan shi ne albarka da ba za a san da bai hawa jaki annabi sallallahu zai hawa jaki kuma ya dora wani a bayansa bai taba damuwa ba sallallahu alaihi wasallam za a yi wata biyu a gidan manzo Allah ba dora tukunya ba wata biyu sai dai a ci da biyu da ruwa da madara in samu amma dai abin da za a dawa babu shi ko bai taba damuwa ba kuma wanda in yayi addu'a addu'a sun maka gaba ɗaya zama zinari a take ne duk abin da ya roƙi Allah a take ne amma bai taba damuwa wani lokaci a sallam ya zo ya kwanta jikin shi ya yi zane tabarma tabarma kaba kun zan kwanta haka za ta maka zane a wasu karka ya tashi sabi sun gani sun ce ya rasu lallahi mu nemo maka abin shi hudu abin shi hudu abin shi ainihin da duniya ya ce kamar ɗan bulaguro ne na tafiya barci ya kama shi a daji kare ya samu ɗan gurin da zai ɗan kwanta ai kaga wanda me zai kare ya zai ba shi damar da ɗan kwanta ya huta sai ya tashi gaba ka bai taɓa damuwa ba sallallahu alaihi wasallam ko da akwai ba kuma wannan ɗin ba wai zargi ba ne ga Allah ta'ala idan ya ba bawansa wani abu na kyautarsa wanda shi ma zalika fadlullah ba inda akan hanyar yake bai sauka daga hanyar ba kuma Allah ya bashi wannan ai da zalika fadlullahi yutihi man yasha idan Allah ya ga dama sai ya hada wa bawon ga imani da Allah ga arzikin yanzu ba ga kasashen Laraba zaka tarda mutum ya bi ka yawan karatu na alqur'ani ya bi ka salloli ya bi ka ibada kuma ga baina yadin nashi iya rayuwa kyakkyawa yanzu ka kasashen Laraba da haka ne kaga yadda bayan Allah nan suke aiki na alkhairi na'am kaga yadda suke taimako kaga yadda suke azumin litinin da alabi shi mafiya wuce ko masu kuɗi su yi azumin litinin ba ta zaga ma ya ɗauko kayan shan ruwa duk litinin da alabi shi ya kawo harami ya zama ya sha ruwa da shi da wuta kuma ga arziki idan ya zuwa zamana kuma haka ne ga musamman idan ka kalli su malami a ƙasashen laraba za ga malami riko da alƙur'ani da sunna ta mazo ɗari musa ɗari za ka gansu duk wani abin da ya saba Allah ce annabi ya zaga sun ne sun ce shi amma in ya zo masallaci malam in ya saukar ga mota zai ta kowa za ta akwai wani malami da ake ce mishi bata alhamdi na san wasu suna jin labarin ana ce mishi bata alhamdi a ariya da yake wani shi ne yawa wannan sahihul bukhari sharhi na ya mai taliki mai kyau ana cewa sharhi na shi bata alhamdi wani dattijan tsohon malami ne a ariya da ke ya tsuwa sosai amma kuma malamin ne shahararre da yake littattafai jiya ya wallafa musamman ma yan sharhin ne wa sayyid bukhari a domin nan muka je ziyara gidan shi muje bayan azhar to lokacin da ya ja da muka je wajen kare uku ta yi sai aka ce yanzu iya gina sai la'asar da ke musamman sai muka je masallacin shi muka je muka alala muna tsaye aka bude masallacin lokacin da sallah tsaye aka zo da shi masallaci tunda mu muna cikin masallaci wani lokacin da aka zo da shi ba sabon tsuwa a mota ake tudu shi wani yan kura wannan ya tsuwa a sama kura aka turo shi aka kawo shi aka sa cikin sauri ya zamna ya liman ya zo aka yi sallah ba shi ke liman shi ba masallaci da shi ya tsuwa ka yi sallah aka kare liman ya yi bayani da ya karanta riyar salihin ya yi bayani ya kare malam ya yi ta'aliki shi shebatul hamd muka zo muka gaida shi ba wato idan ka ji shi a zaune akan kujerar nan inda daga waje kace ba ka ce ba shi lokacin da yake bayani in dai ba kana kallon shi bane ba ka rubuce shi ne ba yayi bayani masu kyau kan wannan hadisi da aka karanta na riyar salihin aka turo shi aka bude mishi motar shi ya shiga mota sai daga duk gaba ne motar da zai ba ba mota ya shiga gani ga arzikin kuma ga aiki ga imani ga Allah an yi alkhairi an bari a aikin alheri ba a tarrasa kuma ga shi Allah ta'ala kuma ya kore musu shi da kashi ba da ibn jibril a haka yake duk gidajen da suke kusan masallacin shi idan aka sa kasuwa shi yake sai ya koma da bini idan ya sai da ya sai kadai sai a yi beni a yi gira a yi beni kadai nawa ne na dalibai ne da ya yi kawo beni a dalibai ne yanzu akwai wani mai kudi da aka shi shi abdallar rashi sai ya ɗau nauyi duk da ya ji an ce za a sai da gida a wannan wuri kuma yanzu daga bashi ke saya sai aka zo duk kusan gurin da aka yi bena yi mai mai duka ɗalibai a na ake sarki ɗalibai kun zo bena yi daga sunan barkazi ga sun a na ake ba da karatu kuma mun ɗan zama a wannan wuri kaga kenan ga arzikin kuma ga wadatar ga zaman lahiyar ga ma lahiyar kuma tunda lahiyar ma akwai ta tunda wannan ibnu jibrin da yake ga muku in ya zauna a gurin daular shi dukkan malaman da suke karantarwa duk mafi yawa ɗalibai su Ahmadu al-Muhanna shi shekara 31 yana karatu a gurin shi duk ɗaliban shi ne a gurin ya bi kowa tsuwa a wani lokacin nan ma ina ga da wuya in shekara talatin ba zai ɗaga shi sai dai kaɗan amma in ya zauna a wannan gurin da ya zauna shi ya yi kowa tsawon lokaci ina ga ya kawo awa uku yake amma ya ja kuɗa bai ja kuɗa ku yi ta zuwa hutsari kuna dawowa amma shi yana zama zaman da ya haka iyayen bai ja kuɗa sai ya ƙare ko kullum haka da shi aka yi shekara da shekaru ba ta umar shi ba amma shekara nan da Allah ya kaddara lokaci ya yi a domin lamkin a domin lamkin su da aka zo za a yi karatun nan shi ya tsara komi da komi na karatun jawara ce ake ta shekara shekara a shi haɗa mutanen duniya masu yawa yanzu rashin laya ta kai dole sai an je likita kuma shi ya tsara komi har an ware mashi ma yarkin karatun shi kullum ana kuma ha'ilu a kullum ta duniya da za a yi karatun da shi ake karatun tun da yana digital amma an jona min irin wani kayayyakin na zamani duk abin da ake a kai tsaye na gani kuma yana saurara kai tsaye na gani in an kare ya yi magana ya bayanan su iya cikin gidan likita kwanci amma zuciya tana can kullum yana tsammanin ya ce da ya ji yadda zai iya tashi in dai a tsaya ce tafiya zabi kullum yana jira yana jira ya yi wasiya ce in ya mutu kuma kada tsaye da karatu ko na minti daya ya ce duk yarkin karatu ya ce in ya mutu a jiba yarkin da ba karatu wani yar ne ba karatu tsakanin azhar da latar ne kare ba karatu sai da daddare ya ce a jiba in ya mutu ko da lokacin da za a ce lokacin karatu ta kara tsaye da ko na minti daya munin haka mutuwa zai a tsaye da komi a kuma Allah ya kaddara ya mutu bayan azhar kenan yanzu ba zai yi ba a iya samun damar da za a shirya a wannan lokaci a wuce dole yadda ta kai gobe tun da yayi wasiya ce kada a cigaba da karatu kuma ka zaka cigaba da karatu saboda haka gashi an yi shekarun amma kuma da lahiya kyakkyawa sai da lokaci ne in ya wuta aka ce in ya wuta cikin ƙauyukan nan na riyar da garin ruwa ba da karatu a jina a yi karatu sai wata biyu bai dawo gida ba almajirin sa'abar almuhanna muna zaune ke wani wani abu radda ya wuce ki ba labarin labarin ya ce wata biyu muke mu zo gida ba daga wannan gari sai wannan gari sai wannan ya ce he mun juyo ina murna za a almajin da shi ya tuka shi ya ce ina murna za a zai gida ya ce da mun zo bakin garin riyar za mu shigo riyar yanzu ya ce a buɗe waya kuma kare malamai za a riga buga abu a taɓa min malam wani buga su da an zo ya ce ai malam wani bai jira ɗin ya ce ta iyaye na jira ta jira sai gidan shi wani yana ina likita ya likita ya ce wallahi kafin mu zo shi kai jira mu samu aiki ya ce ina murna za mu shigo gida amma kuma ina ya ce mun kama yawo gidan malamai kenan mu je mu gaida wannan mu je mu gaida wannan so na ka Allah ta'ala ya karɓi a cikin irin wannan aiki yake shi ne nan da ya mutu a iran aka ba da hutu na kwana guda na murna saboda iya ga cikin malaman da suka wallafa littattafai suka kacancan yan shi'a murnar da aka yi da ya mutu a iran har hutu aka bada saboda ne saboda abuja da waya ta ce saboda su sallah ce a gurin su wani na bakin cikin mutuwa wani kai na murna sai dai matsalar mutuwa ita ba gurin ta in kai murna dan wani ya mutu kai ka dawo ma ba ba ka bane in wani maka dariya ka mu zai ce to kai ka dawo ma kamar mutumin da ya kashe mutum in mutum ya kashe mutum ya baka mamaki to ka kai shi to kai ka dawo kai ka mutu kai ma mutuwar za ka yi mu kwatsiya za ku shi yasa duk mai hankali idan mutum ya kashe mutum lokacin da ko zo za ku binne wanda aka kashe kuna ji da kyau ko za ka liga shi wanda ya kashe shi to ba daga ba kai ko ina ba kuma ya ɗauko shi ma wanda ya kashe shi ma kuma gashi kuma sun sun gama lahira kowa zai kashe wani kai ma ba zama za ko a mulki misali yanzu lokacin da aka yi mulki aka kashe bare to shi ga nan kowa da kuka yi ina suke zama mafiya kuma mutum za ku yi har ina kun zai an kun tattala a can kuma shari'a za a mu shi yasa karka ma yarda ka kashe kowa yanzu da in kashe inda a ce in ka kashe kai wannan kashe baka tsayiya to yake kokari ka kashe wani amma tun da in ka kashe kai ma zuwa za ka yi kuma in ka tsaye ba zama lafiya za a yi ba dole shari'a ce za a yi kuma shari'a lufa irin ta duniya ba ce haka kenan ashe a nan tsaye za ka tashi kenan karka yarda ka aikata haka sai Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim Allah ma abocin farala ne mai girma Allah ma abocin kyauta ne yana daga cikin falalar ta Allah mai girma shi ne ba da aljanna duk wanda ya baka aljanna akwai falalar ta wuce aljanna arzikin da babu arziki irin sa to Allah ma abocin farala ne mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya sa da mu da falalar sa mai girma ina ga nan za mu tsaya insha Allah kuma sai da rusa mu Allah ya danna sa lalle da rusa Allah amma dai wannan tafsiri na wannan ana ana da ana yi na masallaci sai da yanzu amma an ƙara kwana ɗaya yanzu ya zama kwana uku shi ne wannan da litinin da talata da laraba a ƙarfe tar da rabi tar da rabi an fara kenan yau insha Allah a kan darasi to inda ya samu damar wancan shi ne wancan ma na ƙarshe eh na ƙarshe wanda ya kamata amma in yi zama mai zuwa wuri ya zama bai samu dama yau na dama in yi haka ko da zama kai a sallah ya yi inda amma wannan ɗin shi ne inda shi ne kai tsaye wancan ya tabbata wancan ma ya tabbata amma ya kone gurin shi to gurin wancan ba kan ba a ce ko kan mutum zai yi ba a sai wancan ya kamar duka ta yi ko za ka yi kamar kamar cikin ba a shi kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم